الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tara albarka wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da goma ga watan Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da ishirin ga watan uku miladiya shekara dubu biyu da ishirin da hudu iya inganta kai kai ana faran mu daga masjid abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu masallacin da aka yi sani da masallacin tashar madarunfa a wannan gari namu na maradi a inda za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai tarin albarka ita ce suratul baqara wadda annabi yake riko da ita alkhairi karanta ta albarka rabuwa da ita ne asara Allah ya tsare wannan shine darasin mu na tara a cikin wannan sura mai tarin albarka wanda jiya muna kan wannan aya inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minina ai na daga cikin mutane wanda suke cewa sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce wa mahum bi mu'minina ai da daya ba su taɓa yin imani ba yukhadi'una Allah wallazina amanu ai ajalinsu a nasu tunani suna yaudara Allah subhanahu wata'ala ne kuma suna yaudara bayin Allah ne masu imani Allah ya ce wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'uruna ai ba kowa suke yaudara ba face sai kawunan su sai dai su ba su kasance suna sani ba wanda a jiya mun ɗan taɓa bayani na malumai dangance da wannan aya kan suwa kake magana kuma kan menene wannan aya ta sauka wanda dai mun ce wannan aya tana magana kan mutane ne wanda suke ni munafikai kamar yadda wancan aya take innal ladina kafaru sawa'un alaihim a an zartahum am lam tunzirhum la yu'minuna tana magana da suwa tana magana da kahurai ita kuma wannan aya tana magana da wanda suke munafukai wanda ajiya mun tattauna munafici guda biyu mun tattauna nifaqul i'tiqadi da nifaqul amali munahici wanda ake kudurcewa cikin rai da kuma wanda ake faɗa a baki shine nifaqul amali nifaqul asghar da nifaqul akbar wanda wanda muka tattauna jiya kai shine nifaqul amali ko munahici na aiki wani ƙarya cin amana yaudara ta alƙawari wanda mai yin shi in ya mutu zai shiga wuta amma kamar yadda babban malami ibn al-qayyim Allah subhanahu wa ta'ala yayi mishi rahama da kuma imamu zahabi ko eh cikin littafin ibn al-qayyim mai suna madarij salikina baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yace wannan suna ɗaya daga cikin manyan-manyan laifuka wanda in mutum ya mutu in Allah subhanahu wata'ala ya so zai iya yahe mishi ko kuma yana da wasu ayyuka da yayi Allah ya kira ayyuka alkhairi ta isir rijayi wannan munanicin da yayi sai Allah ya kira dan yayi dan ya kankare mai wannan zuban nashi amma dai ba ɗabi'a ba ne mai kyau kuma ga shi na cikin manya-manyan kaba'ira musamman ita ƙarya da cin amana da saba alƙawali da kuma ƙetare iyaka lokacin da muka samu saɓani da juna sai munahici na gaba babban wanda shi ma mun ɗan taɓa bayani a gurguje shine nifaqul i'tiqadi wanda shine muhallin shahida akan wannan aya shine wanda mutum zai kudurce a cikin ranci bai yarda da Allah subhanahu wata'ala ba bai yarda da abinda annabi ya zo da shi ba bai yarda da abinda musulmai suke akan shi ba amma zai furta a bakin shi yace yayi imani da sunan yaudara alhali bai yi hakikanin imani da Allah subhanahu wata'ala ba wanda wannan shine munafici wanda yake da ni yake da hadari kwarai wanda mai yin shi in ya mutu zai shiga cikin wutar jahannama kamar yadda babban malami Imam al-Baghawi yace shi ma wani nau'i ne na kafirci saboda ni zuciya ba ta yarda ba amma zaka furtawa kace kai imani saboda yaudara ko kuma saboda wani maslaha na rayuwarka shi yasa musulmi ku yi tsantsan cikin addininku kamar yadda imamu malik yake cewa wannan ilimin ku sani garkuwa ne gare ku wannan ilimin abu ne mai muhimmanci ku san ta ina ne kuke koyon wannan ilimin naku ba daidai bane ba wani wanda bai da lahiyayya aqida a bashi iyan mutane ya karantar da su musamman ilimi na addini ko kuma wani ilimi ma wanda yake da alaka da rayuwa saboda akwai yuwaye sulla musu wannan muguwa aqida wanda ya kudurce a cikin ranshi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake ta ja hankalin bayan shi masu imani kasu kuskura su yarda da wa'anda suke ba musulmai ba ne ‘yan uwansu, kamar yadda za mu zawa mu ji nan gaba, aya ta gaba tana nuna muna cewa wannan abin ba daidai ba ne ba. Wanda nifaqul i'tiqadi shine misali inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah sai Allah yake wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibuna Allah yake idza ja'aka almunafiquna lokacin da munafikai za su zo muka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qalu sai su ce nashhadu innaka la rasulullah ai mun shaida kai manzo Allah ne suna dariya suna bude baki sai Allah yake ni ha wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu ai Allah ya ji su sani ai Allah ya san shi ni ne shi man kai manzon shi ne walakinnan والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون amma Allah yana da tabbas cewa wannan mutanen ƙarya suke ba da gaske suke ba ko a rayuwa zaka ga mutum in ya tashi ma munafiki ya zo ba da daɗin baki da maganganu masu daɗi da ta buɗe ma baki yana dariya a ashe kuma wani abu ne wanda ya kudurce a cikin ran shi wanda ba daidai ba kamar yadda ka kuma ta jiya mun yi fassara me ake cewa munafiki shine mutum ya koye mugun abin da ke da ko cikin ran shi ya bayyana da alkhairi muna fahimta ka koye mugun abu yanzu wanda ya zo zai cutar ka ai ba kai tsaye zai jirka ta da cutar ba ko sai ya yi sai ya sai ya bari ka saki jikinka ka samu karbuwa a gare shi a sannan ya zo ya zuba ma wannan bala'in da yake sanye ni ya zuba ma shi yasa wannan annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi mutum mai imani ba za a taba cutar shi a wuri biyu ba kamar maciji ba zai so mishi sara biyu ba shi ne ni duk inda abu ya faru a gare shi to wannan abin sai ya zama mai darasi ba zai sake yarda da wannan abin bai kara faruwa a gare shi shine wani mawaki yake cewa sai ka samu mutum cikakken mutum yace ka tarza mutum kamar kamili yace amma in ka binciki can cikin zuciyar shi sai ka ga kwanda kura da shi la haula wala quwwata illa wallahi akwai wanda in ka binciki zuciyar shi kwanda kurar da shi wani irin yadda ya kudin dile bala'i cikin ranshi la haula wala quwwata illa billah to shi ne in suka zo ma annabi da irin wannan dadin bakin ai mun shaida kan manzo Allah ne ai duniya mu ai kaza sai Allah sai Allah ce kabir sallu da su munafikai ne ai haka da aka yi yakin tabuka ko kamar yadda shi muka bada labari da annabi ya jawo eh Uzaifa yace mishi wa'ance mutanen su 14 ko su 17 yace musu munafikai ne za su zo sai ka fi gigiti da su sai su sai su yaudare ka ai maji yawanci duk wanda kaga an yaudare shi ba kawai sai kai bane aka yaudare shi ko sai ka yarda dan mutumin da baka yarda da shi ba kana nesa nesa da shi ya za a hayya zo inda kake yaudare ka zai yi wahala ko to shi yasa ya uwa sai mu sai mu dauki darasi cikin wannan ayoyi Allah ya ku sani shi Allah ya shaida annabi manzon shi ne amma munafukai ƙarya suke yi shi ne Allah ya ce ai wa ma hum bi mu'minin ai ba su taɓa yin imani ba kawai yukhadi'una Allah yukhadi'una Allah wallazina amanu ai suna yaudara wanda suke masu imani ne sai su ce musu ai mu ai uwanku ne musulmai ai mu mun imani ai da mu da ku duk guda ne sai ce Allah ce a'a ba gaskiya bane ba ku da su ba guda bane ba amma saboda wannan abin da suka kudindine cikin ransu wa'ancan sahabbai ba za su iya ganewa ba hatta annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda dubba sangaibu ba shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yawma yab'ath yawma yab'athuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum kalli munafiki da kare hali a alkiyawa ma sai yayi kokarin ni wai ya rance ma Allah kamar yadda yanzu ya rance mana yau dare mu a kaji mutum yana rantsuwa kan ƙarya wanda shi karan kanshi ya san abin da yake magana kan shi ba gaskiya bane ba amma ya dage hadami hadarin tsuwa yake wadda rantsuwa ita ma ta tankafu kashi kashi ko wadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi mana bayani dangance da abin da ya shafi ne rantsuwa rantsuwa ta kasu kashi uku akwai rantsuwar da take da kafara akwai rantsuwar da in kayi ta babu komi akwai rantsuwar da in kayi ta saboda bala'in ta ba ta ma da kafara to ita ce muka yawan ta yi yanzu wacce rantsuwa ce wadda in kayi take da kafara shine karance ka abu sai baka aikata abun ba kamar yanzu misali ta ce wallahi gobe na yi kaza sai baka aikata wannan abun ba ko wallahi zan baka kaza sai baka bada ba to a wannan lokacin za ka yin kafara ne azumi uku ko ka ci da mutum goma ko ka yi ko ka so hatar da su ko amma yanzu akwai rantsuwar da in ka yi ta ba ta da kudi kamar wace iri ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم اي الله bazai kama ku da abin da ake ce ma allagaw fi aymanikum ba cikin rantsuwarku shine kamar misali da za a ce wani muna lafiya sai ka ce wallahi lafiya lau ai rantsuwa ce wallahi ko amma Allah ba zai kama ka da wannan ba amma da ka ce da sada shi yayi ya gari wallahi alhamdulillah sai nau'in rantsuwa na uku shine kai rantsuwa kan ƙarya shi wannan saboda bala'in shi bai da kafara bai dace musulmi ya rinka rantsuwa kan ƙarya ba kuma rantsuwan ma ana so in mutum zai ne ya rantse dawa da Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut duk wanda zai rantsuwa yayi rantsuwa da Allah ko kuma yayi shiru bai dace ba musulmi ya ce na rance da bakin maciji aradu ta faɗo mini na rance da takwaran kwatsa na rance da nonon uwata da nasa duka wannan shirka ne cikin lafazi ba daidai bane ba ko mutum ya ce na rance da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko mutum ya ce na rance da nonon uwata da nasha na rance da kabarin babana na rance da kabarin kakana na rance da kabarin shehu dan fodiyo duka wannan ba daidai bane ba ana rantsuwa ne da Allah ko kuma da sufofin Allah ko kamar mi zaka iya rantsuwa da alqur'ani ko kai rantsuwa da wata sura cikin surorin alqur'ani kace mi na rantse da alqur'ani ko kuma na rantse da qul huwallahu ko na rantse da suratul baqara kamar da malumai suke bayani zaka iya rantsuwa kuma mi da sunan Allah subhanahu wataala wanda malumai suka ce mai hiciyar rantsuwa ita ce ka ce ni wallahi munan daga kaji bahaushe ya yi ta to an zo ƙarshe ya ce wallahi tallahi billahi lai la ilaha illa huwa to shi kenan daga ita sai kiɗin tashi to anan menene bambanci irin yadda mutane a ce aje a sha alƙur'ani ba shakka mutane sun ɗauka wai sha alƙur'ani wani abu ne na daban ko kuma wani abu ne wanda yake kaza wanda asali an same shi a gargajiyance sai a buɗe wa mutum alƙur'ani ko kuma a ce yayi kaza ko yayi kaza ko yayi kaza yayi wai ya zo ai ba wani abu bane ba da mutum ya rance da alƙur'ani da yake na rance da Allah duk guda ne da mutum ya rance da alkur'ani da ce wallahi duk guda ne to sai dai wurin sha alkur'ani irin wanda za ka gani ana yi irin wuraren alƙalai haka za ka ga mahi yawancin shi ba shi ba ne irin wanda shari'a ta karantar da shi asali wasu sun cakuɗa abin da gargajiya wasu ma sun cakuɗa abin da wani nau'i na wasu shirke-shirke Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu mun yi bayanin nau'ikan guda uku ko sai Allah ya ce ranar da Allah zai tada su suwa wannan munafukan za su rance ma Allah kamar yadda suka rance muku Allah ya ce wa yahsabuna annahum ala shay wai su sun zaci cewa akwai wani abu ne wanda suka samu katanguwa da shi Allah ya ce inna ala innahum humul kadibuna ai wannan mutanen makaryata ne shi yasa yan uwa za ku ji ana ta maimaita ƙarya ƙarya tana da haɗari a rayuwa mutum ya yi ta koda so guda ne Allah subhanahu wataala ya tsare mu kuma ya ba mu ikon kwatanta gaskiya cikin ayyukan wani wuri sai Allah subhanahu wataala yake cewa masu wannan munafiqin sune ai innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum kun ga munafikai wai su sun kasance suna yaudara Allah ne ana su tunani ba amma Allah shi ma yana maida musu yaudara wadda ta dace da su sama da tasu muna fahimta kamar yadda zamu ga wani miji inda babban malamin musulunci Allah mutul isamin da yake cewa fazadahumullahu marda sai ce ai Allah ya kara musu cuta kan wata cutar da suke kanta yake kaga wannan yana nuna Allah subhanahu wataala yana da yana cikin ilimin shi da kwai cuta Allah yake wa ma yasda'una illa anfusahum wa ma yash'uruna to kuma na kai ku sani fa ba kowa kuke yaudara ba sai kawo nan ku sai dai ku ba ku sani ba yaushe ne ku sani ba sai lokacin da Allah subhanahu wataala yayi ya busa alkiyama lokacin nan ne za ku gane ba ku da wayo za ku rinka cewa masu imani ba tare da ku muke ba Allah ya ce ƙarya kuke ba tare da masu imani kuke ba to kun ga wannan shine ake cewa nifaqul i'tiqadi munafici wanda yake munafici ne na aqida ka koye sharri cikin ranka ka bayyana alkhairi ka zo ke ta buɗe wa mutane baki kana dariya ashe kai bom ce ka taho da ita jira kake su sake jiki sai ka tilla musu ta wace da su shi yasa ko a wannan zamanin malumai suka ce idan kana da wata kalla wadda kake so amma wai da ka kai gidan rediyo suka ce kwanda ka ba munafiki ya ma sallar sakon zai fi isa kwarai da gaske shi yasa malam bahaushe yake hassada ga mai rabo taki ce shi kullum munafiki aike shi kawai zai rinka bibiya ina ne kake ba daidai ba shi duk alherin ka bai dame shi ba kullum ina ne kake da matsala don ya hito ya bayyana ma mutane ga yadda halin da wani yake shine suka ce yanzu in ka samu munafiki ai mai yawanci in ka kalla hata musuluncin na daga cikin wanda suka yi talle shi akwai munafikai akwai ɗaya daga cikin magabata babban mutum ne ya zo aiki haji sai munafikai suka tarbe shi suka ce to in ka yin ka shiga garin ka saurara akwai wani yaro na na ana ce mishi Muhammadu in yaba magana ka tushe kunnuwan ka kan maka yanzu ka saurare shi dan ƙarya yake yi kuma yana da zaƙin baki zai iya ma waye su suke talla addini to sai ka ga yanzu kamar kai yanzu babban mutum wai ake kaka sauraro na zai ma wayo wani irin magana ne zai yi ma wayo haka sai su ce haka abin hajji ya rinka ba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam cikin kasuwa yana cewa jama'a ku shaida ni manzo Allah ne sai ya ce wai in makaryaci ne mahaukaci ne ya rinka ga ba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to yanzu munafiki in ya tashi ba da labari sai ya zo cikin mutane sai ya taguri dama an san shi da surutu wani lahiya ce kai na lillahi wa inna ilaihi raji'un min ka ai duniya ta lalace ayi ayi da shi yake ga yace kai na lillahi zuwa can da ya muku ba sai ku dan rabu da shi ku ci gaba da hirar ku zuwa can sai ka ji ya ce kai subhanallahi wai wala lahiya ce ina kai ba ta haduwa abun babu dai kai kai da shi to yanzu duk so yake sai kowa ya tattaro hankalin shi baki daya ya bashi sai ce ba ku ji an ce abin da wani ya ba ba ku ji an ce wani ya kaza ba ba ku ji an ce wancan ta yi kaza ba saboda lokacin da yanzu da daga zawar shi sai zo ce kai jama'a kun ji an ce ayi kaza ayi kaza ayi kaza wani zai ji wani ma zai iya daukar magana yawa shi da ita ko to amma yadda ya shiga damuwa to kuwa so yake ji menene shi ma ya gaba ya yada yayi yayi annabi manci shi kuma to Allah subhanahu wataala ya tsare mu sai Allah subhanahu wataala ya ce amma za su yi za su girbi abinda suka shibka na saba ma Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce ai fi qulubihim mardun ai a cikin zuciyoyinsu akwai rashin lahiya ne fazada ai fi qulubihim mardun fazadahum Allahu marda sai Allah ya ƙara musu cuta san cutar da ke damun su cikin zuciya Allah ya ce walahum azabun alim kuma suna da azaba wadda take mai radadi bima kanu yakzibuna sakamakon abin da suka kasance suna ƙaryatawa na Allah da manzon shi ai shine Allah ya ba da labari suna ƙarya ko idza ja'a al munafiquna qalu yashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibuna ittakhadhu aymanahum jumlatan fasaddu an sabilillah zaka ji suna ni Allah ce wai sai kiran kuwa ta zama musu makami ko kuma katanga fasaddu daga ai magana sai sanin su ma su ce aika abin da suke ai akwai su cikin mutanen mu ko shi karan kai shi ya sa abin da yake kan shi ba daidai bane amma zai yi rantsuwa da Allah to sai Allah yake kun ga duk masu aikata wannan abin to akwai cututtuka akwai bala'i akwai wani damuwa akwai wani matsala ne cikin zuciyoyinsu to da zuciya take da matsala Allah sai ya ƙara mata matsala muna fahimta malumai suka ce shi alƙur'ani wani irin littafi ne wanda idan ya zo ya tarda zuciyar da ke da kwai damuwa a ciki sai ya yi sai ya ƙara mata damuwa matuƙar wannan zuciyar damuwa ta zaɓa suka ce shi alƙur'ani kamar misalin ruwan sama shi ne mi ruwan sama yanzu za ka ga ya bugi mangoro ko ya bugi mangoro sai ya yi ya girma ya yi ya yi iya ko in ka sha iyan ka ji mi ka ji daɗi ka ji akwai zaƙi gare su ko haka zai bugi bebi ya girma ko ya yi iya in ka sha iyan ka ji mi ɗaci to duka yusqa min ma'u wahid ko suna ina ne daga ina ne wani irin ruwa ne ruwa guda suke sha ruwan sama ne amma ya aka yi wai in yake da daci wai in yake da zaki to asali wai in daci ne gare shi shi kuma wai in zaki ne gare shi to da ruwan suka sabka sai suka ƙara ma kowanne ka abin da yake muna ganewa wai in zuciyar dama akwai cuta kamar yadda zamu zawa mu ji ya ne magabata suka fassara wannan cutai magabata sun ce wannan a maganganunsu sun yawo mafi yawanci kan cututtuka guda uku cuta ta harko sai suka ce cuta hasada eh ba hasada ba shakka shakka zuciya akwai cutar shakka ne cikinta suna shakka anya ko wanga manzo Allah ne cuta ta biyu ita ce ni riya niye riya annabi yake shirka karama ko cuta ta uku shine munafiki cuta ta hudu ita ce hasada duka magabata sun wannan fassarorin to a cikin zuciya akwai shakka akwai munafikin kuma a suna tunanin to wai anya ko wanda shine manzo Allah wasu kuma sun san shi manzo Allah ne amma sun kaho ce saboda ni hasada dake da kai a cikin zuciyarsu to kowanne da wannan babban gudan bala'in dake da kai cikin zuciyar shi sai Allah ya ƙara mishi wani bala'i in munafici ne sai Allah ya yi ya ƙara mishi wannan bala'in da shi ne ya zaɓa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala za ka ga inda yake cewa fa amman ladina amanu fa za fa amman ladina amanu fa za fa zadatuhum imanan wa hum yastabshiruna wa amman ladina fi qulubihim marad sai Allah ya ce fa zadatuhum rijsan fa zadatuhum rijsan ila rijsihim Allah ya ce kaga wa'anda suke bayan Allah ne masu imani sai Allah ya ƙara musu imani akan wannan imanin nasu su kuma wanda suke cikin zuciyoyinsu akwai rashin lahiya sai Allah ya ƙara musu wani datti bayan azamtar da ke da kwai a cikin zuciyarsu kamar yadda muka ce kenan kun ga ita zuciya gwalgwada abin da ke da kwai a cikin ta na alkhairi ko na shari sai Allah ya ƙara musa wannan abu Allah ya ce bayan Allah da kware su ne ni wallazina tadaw zadahum huda Allah ya ce kaga wanda suka dau hanyar shari'a to Allah sai ya ƙara taimaka musu kan ni kan shari'a Allah ya ce wa idza tutla alaihim ayatuhum zadatuhum imana Allah ya ce kaga bayin mu na kwarai idan ana karanta musu ayoyin Allah ne suke sai imani ya karu amma bayin Allah wanda ke da kai cuta na hasada ko na mulahici ko na shakka a cikin ransu su kuma mi sai Allah ya kara musu wani bala'i sakamakon wannan bala'in da suke kansu sai an wayi alkiyama a an busa alkiyama su kalli sahabbai kamar yanzu haka wanda yake tare da muna a duniya bai yi imani da ina abin da mu muka yi imani da shi na daidai ba yana nuna mana a baki ya yi imani da mu yana nuna mana a baki shi ɗan uwanmu ne yana nuna mana a baki yayi imani da Allah bai yarda da bokaye ba bai yarda da yan boyi ba amma kuma in matsala ta same shi zai rinka kewayewa yana bibiya wannan mutanen banzai akwai wanda cikin musulmi daga matsala ta same shi zai kuma biyan bokaye ko malaman tsubbo da makamantansu to sai an zo alkiyama lokacin nan ne mutum zai gane lallai abin da ya kudurce a ran shi ya kudurce mata kai ina ma kai san rayuwar shi da abin da ya imani da shi wanda yake ba ni gaskiya ba saboda mi ɗan uwa rana alkiyama rana ce wadda babu munahici ko to in zaka munahici wa zaka mu munahici Allah to an ci ya halice ka ko kuma ya san mi ka ɓoye a cikin ranka kuma ya san mi ka bayyana shine Allah subhanahu wataala yake cewa minadunhum alam nakum ma'akum za su kira masu imani su ce kai ku tsaya muna ai tare da ku muke qalu sai su ce bala sam sam ba haka nan bane ba walakinnakum fatamtum anfusakum wa tarabbastum wa kamtum wa garratkum al-abaniya hatta ja'akum hatta ja'a amrullah a sai a a ba haka nan bane ba ai ku me kuka yi kun kun fitini kawunan ku kun dauki wani abu wanda mu mu yi imani da shi ba a kuna kafa na kuna kun ki tsayawa ku yi addinin gaskiya har sai da al'amarin Allah jaa amrullah har sai da ni mutuwa ta zo muku to yanzu ga sha alkiyama kuna cewa ni mu tsaya mu kai tare da ku bayan canza duniya kuna kallon alam nakum ba'akum muna tare ashe ba haka nan bane ba muna fahimta a nan duniya suna kallon mu suna tare da musulmai ko amma ai ƙarya Allah yake suke su ba musulmai bane ba ba su yi imani da abin da mutane suka yi imani da su ba kamar yadda za mu zawa nan mu ji Allah ya ce wa idza qila lahum aminu kama amana nasu qalu anu'minu kama amana sufaha Allah ya ce in kace musu ku zo ku yi imani kamar yadda mutane suka yi imani sai su ce shin yanzu za mu yi imani ne kamar yadda wawaye suka yi imani sun zuwa ce ta mawawaye wai sahabba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ɗan uwa Allah subhanahu wata'ala ya raba mu da wannan cuta wadda take cuta ce ta munahici musamman munahici wanda yake babba wanda mutum yake kudurce mugu abu a cikin ran shi ya bayyana ma mutane alkhairi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ai kuna da ni azaba wadda take mai radadi wanda babban malamin musulunci ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi yake cewa ai azaba mai radadi shine Allah subhanahu wa ta'ala ya kuble zuciyar mutum ta bar fahimtar gaskiya babban azaba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake ni سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم أي الله ya rige zuciyoyin su ne kamar wani yake Allah ni yasa ba za su yi imani ba Allah yake to saurara ka ji na liƙe zuciyoyin su ne khatama Allah ala qulubihim sai Allah ce ni wa ala sam'ihim jin ma Allah ya liƙe kunnuwa ce na jin komai a banban da gaskiya idanuwansu suna suna ganin komai amma ban da gaskiya to haka ibnu qayyim yace ai azaba mai radadi shine Allah subhanahu wataala ya makamtar da kai daga daga gaskiya to kaga wannan aya ma sai Allah ya ce lahum azabun alimu bima kanu yakdibuna ai suna da azaba mai radadi dangance da abin da suka kasance suna ƙaryatawa nami na ƙaryata Allah ko na ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu malamai suka ce kuma azaba shine ni duk abinda Allah ya san in ya yi ma bawa shi zai ji babu daɗi zai iya zama azaba gare shi to Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu baki daya sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa idza qila lahum idan kace musu ku munafikai aminu kama amanan nas ku yi imani mana eh wa idza qila lahum la tufsidu fil ard in kace musu kar ku yi banna a nan duniya me suke cewa la tufsidu fil ard qalu inna ma nahnu muslihuna a ai mu ba wannan ta bane ba mu gyara ne muke yi Allah yace ala ku saurara innahum humul mufsiduna ai wannan mabannata ne walakin la yash'uruna sai dai su bisu kasance sun san su da kansu ba kan mi kan banna suke shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa zaka gansu suna kiran mutane kan bata suna kiran mutane kan shirka suna kiran mutane kan saba Allah in kace musu su bari sai su ce a'a ai su gara ne suke son su kawo kamar yanzu wannan masu da'awar incin mata incin mata incin mata ko yanzu za su ga suna cewa ai mace tana da inci a ba ta dama ta hito ta yi kaza a ba ta dama ita ma ta yi kaza a ba ta dama ta yi kaza yanzu da ka kira su ka nuna musu ga shirya annabi ga abin da musulunci yake sai su ce a'a baka ho gane ba su ba wai banda bace su ho gyara ne suke son su kawo alhali kuma su ko sun sani ko ba su sani ba wannan abin da suke so su tabbatar banna ce sai su ce a'a ai akwai abin da ake ce ma liberté d'expression kowa yana da inci kowa yana da dama ya ga abin da yake so kai akwai abin da ake ce ma laifi ce ma kowa yana da dama ya bauta ma abin da yake so ya bauta ma kowa yana da dama ya yi iskanci irin iskancin da yake so ya yi amma in aka yi magana sai su ce ai asali ana neman ma wannan mutumin inci ne shi ma mutum ne yana da dama a bar shi ya wata ya kamar yadda sauran mutane suka wata ya kunga ni suke so su tabbatar saban Allah ni suke so su tabbatar shirka tunda an ce kowa ya tabbata ma kowa ya tabbatar ma kai abin da yake son kowa ya bauta ma abin da yake son ya yi ya bauta ma suka zo mu suka halitta muna gidajen giya suka halitta muna karuwanci duk wata banna da ka sani sun halitta muna ita kuma ba su bushe ba suna ta bujiro muna da abubuwa wanda suke za su hallakar da mu a amma duk da wannan in ka musu magana sai su ce ai su gyara ne su suke son su kawo ko kun taɓa jin inda suka ce a'a su karan kansu sun gane su maɓannata ne a yanzu kai ka san din mai da'awa a ba mai ta inci a ka san maɓannaci ne wannan amma yanzu shi ne yake kallo a'a shi fa mutumin kirki ne saboda ni ya hito ne ma yana cewa ai a ba mata inci sai ka tambaye su to wai wane ne ya kulle ma mata incin su wane ne dama yace matan ba su da inci wanda duk mutum da ta yarda wannan mutanen masu da'awar inci wai incin ne da gaske suke ne ba ba so ne suke shiga sun lalata ku ba sun maida ku mara tsari sun maida ku 'yan wahala a sun maida ku wanda ba ku da kan gado ta san wannan mutanen ba gaskiya ba ne abin da suke da awakai shi ina ka taɓa ganin sun taimaki wata mace mutum ne kirki a sai wadda ta bijire ta zama ‘yar daba sai su ce tana da inci a ba ta yi abin da take so sai wadda ta ƙi zaman aure ko wadda ta ƙi zaman gidan iyayenta a sai su ce ai tana da inci to wannan da mata sun koma su karanta rayuwar baya kahin zuwan musulunci za su gane cewa lalle musulunci ya ba su yanci wanda su daman yahudawan duniya ba abin da suka ba gaba irin su ga sun hallakar da mata saboda ni mace ita ce uwa al'umma magabata suke cewa duk inda kaga an samu wani ɗa na ƙwarai duk inda ka ga wani babban mutum ya shahara akan wani abu mai kyau suka ce to in ka bincika ko Allah ya mishi abu biyu ko kuma ya ba shi guda suka ce na harko Allah ya ba shi uwa ta gari sannan Allah ya ba shi mata ta gari ko kuma Allah ya ba shi guda daga ciki duk inda kaga wani ya shahara to sai da Allah ya hada mishi wannan saboda wace ce ke tabbiya ka kan wannan abu ita ce uwa ko to amma su sai da sai bariya su ga ya za su su lalatar da wannan matan su sai in suka lalata mata za a wayi gari al'umma ba ta da tarbiyya za a wayi gari al'umma ta lalace kamar yadda fir'auna ya ko yuzabbihuna wa yastahyuna nisa'ahum fir'auna ne ya rinka yi ya rinka kashe maza yana rayar da suwa mata saboda ni banna ta yaɗa a doron ƙasa kawai to in akwai sauran lokaci ni bayanin rayuwa na halin da mata suke can baya kafin zuwan musulunci a can da kahin zuwan musulunci mace ba komi ba ce ba face abin wulaƙantawa kuma wulaƙantarta musulunci ne ya zo ya ƙwato mata da inci musulunci ne ya zo ya ce mace ita ma kamar kowa take kahin zuwan musulunci in gidanku babanka da ya mutu kai kaɗai ne namiji yana kana da ƙannai mata ko magaje mata guda tara kaf wannan ƙannan naka ko magajenka sun zama gadonka ita mace ba wai magana a bata gado ba ake ita ma gadonta ake aka wayi gari kai kai kana jin abun kunya ne ma a aihon ma iyamace wanda aka yi mai iyamace zai ƙaurace ma dangin shi baki ɗaya da an mishi abun kunya shamtam aka wayi gari mata sun koma abun banza mutum za a bar mishi mamashi sai mamashi ta zama gane sai abin da ya da ita ba wai magana yanzu abin da baba ya mutu ba a raba a basu a'a su ba komi bane ba su ma sun zama ganima akwai wani in ba na manta ba Abdullahi bin Mughaffal wanda yake ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labari wani laifi da yayi yace yayi tahiya ya bar matar shi da ciki da ya dawo sai ya tarda matar shi hatta a hikiya mace ta dan fara wayo ko da ya ji labarin mace aka hamma yake sai ya ji wani bakin ciki a cikin rai ya ji duk duniya ya shiga cikin masiwa da tashi hankali saboda an aihan mai mace kawai sai ce ma matar tashi ta shirya wannan tiye zai tafiya da ita wani wuri da ya je sai ya gina rami ya ce yana tonon rami in ƙasa ta zuba a gemun shi iyan nan tashi ita take sa hannunta tana cewa baba kasa gemun ka tana kakkaɓe mishi wai a ce ramin da zai kashe ta ne bayan ya yi rami mai zirgi sai ya sa ta in ba na manta ba har da ƙarin duki ya ɗauko da ya kira ta yi da ranta ya tulla muta sai da ya tabbatar ya kashe ta yana ba annabi labari annabi yana kuka yace wallahi da ana hukunta wani da laifin da yi kahin ya shiga musulunci annabi yace da na hukunta ka amma yanzu ke saboda ba iyalin duk ranar nan da manzan Allah ya miki duk intin nan da manzan Allah ya yi kokari kuka samu sai ku ce bai isa ba ke da san gadon ki aiki sai da can in a yake kashe ta ake da manza Allah ya zo ce duk wanda aka hawo mai ce guda uku ya mutu tarbiyya ya kai su gida arme Allah zai ba su aljanna yace kai guda biyu ba kai aka ce har da ma an tambayi annabi guda ma in ka mutu tarbiyya haka kai ta gidan ta lahiya Allah zai ba ta aljanna ya mun an ce in ka ahi maza goma ka mutu tarbiyya Allah zai ba ka aljanna amma mi sai mata amma ka ga duka wannan inkin da Allah ya ba su bai musu ba yace kasu ta su yi wahala su zauna cikin gida su bar maza dama Allah ya ce wa annabi Adam fatashqa in wa shaytan ya muku waye kuka hito daga aljanna kai za ka wahala ku bar maza su ne dan wahala kaga maza suna dako a kaga suna zuwa cikin rana kaga suna wahala diddan su je su nemo su kama wannan matan amma yanzu sai wani yake muku a'a wallahi ka ku yarda kuma ku tafi ku nemo ya muku adalci kai da kake zamne kullum sai an kawo ba ba ta da matsalar nema ba ka mata makanka ba saboda ni kai Allah bai dora ba wannan ba sai wani yace a'a kai ka a mutu wayo ke mata shi ki kai ki nemo mazan yanzu ba su da garanti Allah ya kammala albani shi to ubanki ya fara harko yace maza ba su da gari ce ce to ubanki ne wannan bawan cikin maza kware da gaske ai haka suke cewa ko ai maza ya to to su ake da garanti ba su da garanti suka aihe ta hake ka kai matakin da kike yanzu shi yanzu wannan wanda ya yake shi ma bai da garanti kenan shi yasa wannan turawan ba abin da suke yi da mata su shari ya kamata mata su gane macen da ta fi kowace alkhairi ita ce macen da ke zaune a cikin gidanta macen da take ma'aikaciya ko take hita kasuwa ba za ta taɓa zama ɗaya da macen da ba ta ko macen da ba ta wannan abun ba ita kawai zaune take a cikin gidanta ba abin da take sai wannan bauta Allah shi yasa abin da uwayenmu da kakanninmu can da suka yi kenan sai suka iya suka yi musu tarbiyya saboda ni ba ta zuwa ko ina ita yanzu in ta yi tafin sattar tsaron teri sattar za ta zawa gida ina yaran ta kai su lakon ko ta kai su wurin reno ya za a yi ta gane yaro ya sauya ya za a yi ta gane matsalar yaro amma uwayen da ruwa ma in ka sha wani gida in ka zo sai sun gane ka sha saboda ni yadda suka yi shima tare da ke suke mu'amala tare da ke amma yanzu uwayen yanzu saboda akwai samakai daga cikinsu ya za ta iya ciki har sai ya girma ba su sani ba to wai ku ne masu incin yanzu ba su je da mata ke wahala ba ai suna wahala kuma alhamdulillah mun gode ma Allah da ya nuna musu sakamakon ko kowai incin da suke fi yanzu shine na su wahala duk inda ka ji ana tsora dutse za ka ga mata sun zo maza sun zo ko duk inda ka ga wani aiki za ka ga mata suna nema aiki maza suna nema aiki amma da sun yarda da ni'imar da Allah ya musu ta su zamna cikin gidansu wa qarna fi buyutikunna ku zamna a cikin gidajenku Allah ya ce wala tabarrijna tabarrijul jahiliyyatul ula kar ku yarda ku yi hita irin hita wadda take ta jahiliya wadda musulunci bai yarda da ita ba wanda na ji wani labari da daurawa ya bada wani taro da aka yi na masu ilimi daktarori profesorori kan waya ne aka yi matsalar tarbiyya ta gagari kowa ce ko da wani aka miƙe sai aka ce ana son duk wanda kenan wanda yake ji shi profesa ne shi doktor ne kowa ya hindo certificate ta primary wannan ACFAPD ta mutum ya yi wannan premier ya gama kowa ya je ya kawo ta uwarshi ba wanda uwarshi take da to ya aka yi mamaka da bata yi lakwal ba ta yi muka tarbiyya kai har ka zama da ko professor ya aka yi mamaka da bata hada ta alqur'ani ba ta yi ma tarbiyya kai har ka hada ta alqur'ani ya aka yi mammaki da ba sai lakwal ba sai miki tarbiya har kika yi doguwar lakwal har kika zama likita ko kika zama wata babban ma'aikaciya ke kuma yanzu iyanki sun gagare ki ki musu tarbiya a ai ke kina kana yanzu kin waye to daga ai magana sai kike ai uwayen da kauyawa ne bisu waye ba amma dai kauyawan nan su ne suka miki tarbiya suka wanke ki salim alim suka ce ki dan mijinki amma ke kuma yanzu ga naki nan su suna ƴan ƙanana sun addabe ki saboda ni ƙarshen magana da yanke ku sai aka ce su uwayen da suna zamna ne a cikin gida suna kula da iyansu ku kuma yanzu sai kuka ce ba ku da lokacin iyan naku kun tafi ina ai kuma kuna da inci kun tafi neman tuwo ko ba haka nan ne ba to Allah subhanahu ta'ala ya kawo mana sauki yanayin uwa za mu iya takaitawa saboda kasancewa cewa lokaci yayi gobe in Allah ya kai mana za mu tashi wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihuna Allah ya ce in kace musu kasu kuskura su yi banna a bayan ƙasa za su ce aiki gyara ne suke kokarin su kawo wanda insha Allah ta'ala gobe ma in lokaci yayi za mu dan ƙara so bayani dangance da abin da ya shafi incin mata da sauransu kenan in akwai masu tambaya ko kuma wani da aka ga an yi kuskure insha Allah ta'ala za a iya tunatar da mu wa alaikum assalam wa rahmatullah a Mm. idan mazan su ba su kula da su to asali wannan haƙƙi ne wanda ya rataye kan mazan abu na farko da za a dibawa shine shin mazan da gangan ne suka kirke su suna da halin da za su rike su ne suka kirke su ko kuma hali ne na rayuwa ya bada haka idan mazan suna da hali sun kirkiro su ne to kaga akwai gwamnati akwai hukuma wadda a lokacin za ta iya tatsa abin da matan nan suke bukata ta yi ta ba su kamar yadda musulunci ya karantar da wannan to yanzu sai zaman a hali ne na rayuwa ya kawo da haka ko to a wannan ababi na shawara shine ta yi haƙuri in dai yanayi ne ya sauya sai ta roƙon Allah Allah ya buɗa wa mijinta hanyoyin alkhairi hanyoyin arziki ya fi ita ta hita ta nema daga kaga mace ta hita ta nema abin ya lalace babu gida mata su tsaki tarbiyya ba wai muna cewa aiki bai halitta ba ga mata aiki ya halitta amma akwai aikin da haramun ne ga mace wanda mai son ƙarin bayani zai iya ɗaukar wannan littafi amalul mar'atul muslima aikin mace musulma kharij baitiha wanda ya shayi sai ta hita daga cikin gidanta akwai sharɗai ina yi kusan guda takwas da aka zana wanda in mace tana son ta yi aiki to sai ya zama na wannan sharɗan guda takwas wanda musulunci ya gitta muta sai in an kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu baki daya wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam idan kana azumi sai kai amai azumin ka ya kare annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace duk wanda amai ya rinjaye shi azumin shi na nan matakar ba kai bane ka janyo ama amma in kai ka janyo shi azumin ka ya kare amma in aman da ya rinjaye ka annabi yace azumin ka yana nan wannan yace assalamu alaikum idan kana sallah kai iska kana iya ci gaba da sallah ha wata sallah kuma a wata sallah kana da iya ci gaba da motsa jiki magana sallah tun da ayi iska ai ta tashi sai an koma ayi sabuwa a wallah ko to Allah ya dakar da mu shi kenan sai dai ku kiyaye akwai iska wanda annabi ya ce idan kana sallah idan kana sallah shedan yana iya biyo ma ta hanyoyi da yawa don ga zai shagaltar da kai daga sallaka to har tusa zai iya saka shi yasa annabi ya ce to in dai ba ka ji karan tusan ba ta ce bom ta yi ko kuma mi ka ji warinta to ka rabu da shi dan zai iya zawa ya busa bayan ka sai ka ji kamar kai tusa kuma alhali baka yi ta ba akwai tusa da kuma kai da kanka kana da yakinin kai ta ko ba haka ba ba to Allah ya fahimtar da mu baki da mm shikenan ko to abinda muka karanta ne dai Allah ya mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana Allah ya biya mana bukatocin mu na alkhairi baki daya ya kashe mu muna musulmi ya sa magana mu na karshe cikin duniya shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna addu'a duk musulmin da ke da wani bukata na alkhairi Allah ya biya mishi duk musulmin da ke cikin wani kunci ko damuwa ya Allah ka yaye mishi duk musulmin da ke hama da rashin lafiya Allah ka bashi lafiya ya Allah ka sa mu rayuwar mu albarka ka sa mu ayyukan mu albarka ka sa mu iyalan mu albarka ka sa mu kasuwancin mu albarka ka sa mu sha'anin mu albarka baki daya ya Allah ka kashe mu muna musulmi ya Allah ka sada mu tare da mutanen kirki ya Allah ka yi gafara ga uwayen mu ga malumman mu wanda suka su Allah ka yaye musu wanda suke rayu kuma Allah ka sa su cika da imani Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi Allah ka raba su da kunya duniya da lahira Allah ka zamanar da ƙasar mu Niger lahiya ya Allah duk mutumin da ke kokarin cuta ma ƙasar mu ko cuta ma al'ummar mu ya Allah idan mai shiriwa ne ka shirye da shi Allah in bai shiriwa ba mu da ƙarfi ba mu da dubara Allah mun damƙa shi gare ka ɗan Niger da yawa hankalinsu ya tashi wai saboda an ce an kori wasu daga cikin masharanta na duniya su ne suwa amerikawa ko suna cewa ko yanzu fa gaba na faduwa abinda nake cewa shine mu mai da al'amarin mu ga Allah ba abin da ya gagara Allah Allah da ya darkakar da sutur auna balle wata amerika kan wani hankalin ya tashi mu takaita saba Allah watan azumi ne muke yi ta tuba mu damƙa su a hannun Allah mu yi tarabka al'ulusu mu ce Allah ba mu da ƙarfi ba mu da dubara Allah sun yi ƙarfin mu ya Allah ka yi ƙarfin shi duk wanda yake tunkara ƙasar mu da shari Allah idan yana shiwa ka ce da shi in kuma bai shiwa ya Allah ka karya shi karya wanda bai iya tashi duk wani azzalimi kuma da ke cikin mu wanda ake kokarin haɗa kai da shi da a tuta ma al'ummar mu in yana shiwa Allah ka ce da shi in kuma zai shiwa ya Allah ka mishi kamar yadda kama uwayen gidan wa'ancan Allah ka tsare mu da tsarewarka Allah ka shiryar da mu shirya na addinin musulunci subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh